بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقه ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مسيرة إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم wato waɗannan da mala'iku in ji Allah maɗaukakin sarki suke ɗaukar rayukansu asalin karatun ta tawaffa humul mala'ikatu ne huzifat ihidatta aini sai zama tawaffa humul mala'ikatu amma asalinsa ta tawaffa humul mala'ikatu ne ja abil mudari'i kenan to anan sai zo da fi'ilul madi tawaffa humul mala'ikatu sun riga sun ɗauki rayukansu Allah ce a zalimi an fusihin bil maqami ma'al kuffari wa tarkil hijrati sun zalunci kansu domin an ce a fita a hijira tun da annabi ya fita kar kowa ya zauna to amma su sun zauna garin makka so haka Allah ya ce sai ana tambayansu amma tambaya na ƙurustawa ƙaru mu wabbiki na fi makuntum menene dalilin da ya sa ku zauna a garin makka arfi ayi shay'in kuntum fi amri dinikum me kuke ciki a cikin sha'anin addinin ku na zaman ku da kuke cikin makka ƙalu sai suke kawo uzuri mu'tazirina a kunna mustad'afina suka ce a suna da rauni ne ay ajizina an iqamati dini fil ardi makkata ko suna da rauni ne zaman su a cikin garin makka qalu sai aka ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ah to idan ba ku bar garin makka ba babu wani gari da za ku iya tafiya don yin hijira a ya kamata ku tafi madina manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fita kuma ya kamata a ce kun fita ko ma'ulaika ma'awahum jahannam waɗannan da suka ƙi yin hijira don wato munafurci sakamakonsu wutar jahannama ce wasa'at masiran makomarsu kuma ta ɓaci ga baki ɗaya sai ya ce bi إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا إلا المستضعفين سما سروني kaga domin idan ba waccan magana ba aka bar ta a haka to ya zama almustad'afina wan nisa'i wal wildani sun shiga cikin su su ma sakamakon su zai zama wutar jahannama to amma da ce Allah gwanin adalci ne sai ya zo ja'a bi adatil istisna sai ya doge sai ce illal mustad'afina sai masu rauni minar rijali daga cikin mazaje wato ma'ana tsaffi da waɗanda ba su da lafiya wani nisa'i da mata wal wilidani da yara 'yan ƙanana la yastati'una hilatan ay la quwwata lahum ala al-hijrati wala nafaqatin ba su da karfin yin hijira ba su da yadda za su ciyar ba kuma yadda za a yi a ɗauke su a fita da su ko to waɗannan su ba sa cikin waɗanda aka ce innan lazina ta tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim ba sa ciki illa almustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildan saboda raunin da su suke da shi sai Allah ya ce fa'ula'ika su waɗannan ko wala haka duna sabilan ba su da yadda za su su samu hanya ai ɗariƙan ila ardil hijirati yadda za su yi su sadu da hanya da za ta sadar da su zuwa yin hijira domin zuwa su sadu da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan kan allah ya ruga ya yi musu rangwame ba sa cikin innan lazina ta wafahumul mala'ikatu zalimi an fusikin na'am فأولئك فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا تسوى من إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان su Allah yake magana ce ula'ika asallahu an yi afuwa anhu su kan ubangiji zai musu afuwa ba sa cikin waɗanda suka zamanto 'yan wuta ba sa cikin waɗanda za a yi musu azaba su ba sa ciki saboda akwai tsofaffi kamar zamrata bin a jundubi wanda ya fito daga gidansu ga tsuba ga ba yadda zai yi ya ce a ɗauke shi yana kan tafiya ma kafin ya isa ma za ka ji ƙistar a gaba mutuwa ta ɗauke shi sau haka ula'ikan mausufuna su waɗannan da aka siffanta su illal mustaqabina min ar-rijal wan nisa'i wal wildan asallahu da sannu ubangiji madaukakin sarki an yi afuwa anhum zai musu afuwa ko asa din kaga asa zai yiwu ne misali amma anan wannan asa din litta haƙiƙi ce ta tabbatarwa ce ai kad ya afuwa anhum matsayinta kenan wannan asadin haƙiƙa ubangiji ya yi musu afuwa ko a wannan matsayin ita asa tana matsayin kad ne kadin ma ba litta ƙaribi ba a litta haƙiƙi an tabbatar da afuwan da Allah ya musu faunaka asallahu ayi afuwa alaihim to waɗannan anhum ubangiji ya musu afuwa wakanan lahu afuwan ubangiji ya zama mai yawan afuwa ne shi gafuran ubangiji mai yawan gafara ne allah mana afuwa allah gafarta mana na'am ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره إلى الله فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما ومن يخرج من بيته ومن يخرج من بيته مهاجرا تلاكا ومكا magana shi zamrata bin jundubi kenan ya riga ya fita shi daga gidan shi saboda tsuba ga rauni da abin nan ko shi da Allah ce wa mai ya kurji min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi duk wanda ya fita daga gidansa da niyyar hijira dan Allah da manzon Allah ko a ita dama hijira annabi ne ya fita aka ce kowa ya fita so da haka kuma inda annabi yake nan ne gari zamanin rasulullahi khairu zamani wa ɗaibatu khairu khalqi khairu makani ya man zufinat fil ardi a'zamu ba wani gari ba wata ƙasa ba wani gurbi ba wani makani ba wani gari babu wani guri ba wani mutum da yake kwanci a gurin da ya wuce inda annabi yake sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam babu wannan gurin duk duniya gaba ɗaya babu domin zama sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ka ji abin da wani dattijo ya faɗa ai da askar ɗin nan ya ce masa hawil ila ƙibla juya ka kalli alƙibla ya ce a ya ce ai manzo Allah shi ne alƙibla ta domin alka'aba ta hiya ƙiblatu salah ka'aba dai alƙibla ce ta a yi sallah akwai lokacin da kuma ba za a yi sallar ba ko akwai lokacin da sallah take karewa ai da mutum ba ya mutu ba shi ba sallah an gama sallah alahara ba maganar sallah amma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya ce manzon allah rasulullahi wa qiblatuna da'iman يوم لا كعبة ولا السماء ولا الأرض ولا الدنيا ولا الآخرة ولا ولا ولا ولا من ذا لحين القبلة مديك ما تمبسكن تشيش دن نمان بيان بكاتر lokacin da ba ka'aba lokacin da ba duniya lokacin da ba sama lokacin da babu ƙasa sau da haka wa mai ya kuruji min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikuhu al-mautu ya fita don yin hijira zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hijira kuma don Allah sun mai dirkol mautu sai kawai mutuwa ta riske shi a hanyar hijira kilomita 400 da wani abu a lokacin babu mota irin ta yanzu kasan daga makka zuwa madina akwai nisa da yawa amma a yanzu dan saukin akwai mota akwai jirgi ko ko mashin ma sauki ne ai amma a wannan lokaci tafiya ce ta kafa ko da dabba ka hau tafiya ce ta kafa ko jaki ko doki to zamrata bi da jundubi wannan aya ta sauka akan shi abinda yasa Allah ya masa wannan ta goma shi dariya ake mishi ta to ai gashi ya fita shi ya bar makka bai je madina ba kuma ya mutu to sai Allah ya ce a'a ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت في الطريق أكن هنيا كما وقع لجندب بن دمرة الليثي كما يندى فارو جندب بن دمرة الليثي أبن دي فارو شيكينا فقد وقع أي ثبت أجره على الله لا ديش يا تبت الله يا باس لا بان وندي هجرة kama Allah ubangiji bai gushe ba ko gafuran mai gafara ne rahiman kuma ubangiji mai jin kai ne so da haka Allah ya gafarta jundubin a bambatar laifi ubangiji Allah ya gafarta mana na'am وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناه فليس عليكم جناه أن تقصروا من الصلاة إن كفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا ضربتم إذا كيت فيها wa idza darastum idan kuka yi tafiya shine safartum kaga amfanin tafsiri kenan wa idza darastum sai ce ma'a safartum so da idan zaka fassara gundarin larabcin wa idza darastum daraba fil ardi shi da dalilin da yasa ake so a bi malamai a iya karatu dan a koyar a karantar tafsiri kenan ya ce za da raftun idan kuna tafiya ko kuka yi tafiya shi da safartun fil ardi kuka yi tafiya daga garinku kuka tafi wani gari ma'ana kuna kan hanya ko kuma kun isa garin falaisa alaikum junahun to babu laifi a kanku rangwame ya shiga kenan an tafsuru minas salati sallah mai raka'a hudu kuma da ita raka'a biyu mai raka'a uku ku barta raka'a ukunta mai raka'a biyu ku barta a raka'a biyunta wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahum an tafsiru min as-salati bi an taradduha min arba'in ila ithnayn mai raka'a hudu la'asar azhar la'asar isha'i duk su zama raka'a biyu idan kana tafiyar ma sai da kai sallar akan hanya ba in ka shiga gari sai ka rama ta kamar yadda take akan hanya wa in kana safariyatan qadaha safariyatan ana bin ka bashi ne wacce take ta a kasar sai ka biya ta kamar mai kasar amma fa ba wajibi bane in ka ga dama sai ka cika sallar ka ba ta cikin wajibi sai ka cika sallarka amma yin kasarun alama ne na burgewa a addini da kuma yarda da abin da Allah ya maka ta sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam an gane to saboda haka ita haka take salatu safari sunnatun sallah ta tafiya ita ce kasaru sunna ce walaisa bi wajibin ko ba wajibi bace sai dai tana da sharaɗi wata irin tafiya kake yi ba wai haka kawai ne mutum zai zai kama yin a sallah ba tana da sharaɗinta wata irin tafiya menene dalilin ita kanta tafiyar sannan kilomita nawa kaci a wajen tafiyar dole ana kirga kilomita so da kullum shi dinin lahi yusrun addinin allah addini ne mai sauki bai so ya baka wahala kaji azumi ma ai abin da ya faɗa wa in kuntum marda aw ala safarin sai ta iddatun min ayyamin ukar ba da lafiya ana kan tafiya za a sha wahala sai ta to ajiye azumin a ci a sha sai kuma a rama bayan ramadana shikenan to don haka sai ce to wannan din ma tana da ka'ida ko tana da ka'ida ka'idarta shi ne cewa mil nawa ne aka ci sai sai to ƙa'idarta shi ne arba'atu burudin burdi hudu shi ne ƙa'idar arba'atu burudin to kuma shi kowane burudi yana da ƙa'idarsa a nahau a maganin ƙirge shine kowane burji ɗaya farsaki hudu ne shi kuma farsaki ɗaya mil uku ne to ya zama kaman gwari-gwari karatun ko an ce burudi an ce farsaki to sai da haka kowane burudi ya zama arba'atu farasik والفراتق ثلاثة أميال وهي ثمانية وأربعون ميلا إن كبقى زي ذاك من أربعين تفص shine ka'idar da za ka yi sallah ta ƙasar an gane karatun ya fita kenan in kiftun ayyaftina kumun lazina kafaru idan kuna jin tsoro dan da suka kafirce za su wato same ku su cutar da ku falaisa alaikum junahu babu laifi a tattare da ku innahu rukusatun la wajibun wannan sauki ne la wajibun wa alaihi imamu shafi'i imamu shafi'i akan ta yake wannan sauki ne ba dole ba in ka ga dama sai ka cika na'am innal kafirina lalle su kafirai kanu lakum aduwwan mubinan sun kasance makiyanku ne wanda kiyayyar take a fili saboda haka Allah ya muku sauki kun ci mil 48 shikenan azhar ta kama ka kai sallah raka'a biyu la'asar ta kama ka kai sallah raka'a biyu isha magariba ta kama ka ka cika ta raka'a uku isha ta kama ka kai in ba kai akan hanya ba idan ka sauka qadaha safariyatan sai ka rama ta yadda take wasu malamai kuma suka ce to in ka shiga garin ka dawo kayanka manufarka za ka dawo garinku kwana uku kasar za ka yi ta yi wasu malamai suka ce an ma ya fi kwana uku ma dama ka ɗaure kayanka nufinka ka dawo garinku ko kwana nawa ne kasar za ka dinga yi amma innaha rukusatun la wajibun sauki ne aka maka ba wajibi bane akan ka sai ya ce mi wa idza kunta fihim fa'amta as-salah فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا
ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salah faltaqum da'ifatun minhum ma'aka وليأخذوا حذر آه، حذرهم وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا لم يصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تكفلون عن أسلحتهم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إذا كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذرهم إن الله أعد للكافرين عذابا محينا وإذا قمت فيهم يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم وإذا كنت فيهم idan ka kasance kana cikinsu kuma ana jin tsoro na makiya aqamta lahum as-salata ka tsaida musu sallah faltaqum ta'ifatun minhum ma aka wasu jama'a daga cikin su su zamanto suna tare da kai waliyakuzu aslihatahum ma'ahum sai su riki wato makamansu tare da su ko fa idza sajadu sallu falyakunu da'ifatun ukra wara'akum wannan ana koya wa mutane yadda ake sallah a wajen daga ba za ku je ku yi sallar gabaki ɗayanku ba wayancan suna sallah waɗannan suna tsare su ma'ana suna gadin su suna kallo kada abokan gaba su zo su faɗo musu ya na ko ila an taqadu salata suna tsare su har izuwa su sallar suna tsaye a bayan su suna kallon yadda ake kaiwa da komowa wal tati da'ifatul ukra man yusallu falyusallu ma'ak sannan idan an yi mai raka'a hudu ce an yi raka'a biyu waɗancan da ba su yi sallah ba sai su tafi sallah sai waɗannan sai su zo sai su ci gaba da sallah limamin yana tsaye waɗancan sai su tafi su ci gaba da tsarewa su kuma waɗannan sai su zo su kabbara sai su bi liman waliyakuzu hijrahum wa aslihatahum sai su riƙi shayinsu ko da makamansu suna tsare bi an taqadu salata har izuwa su idar da sallah haka manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya aikata irin wannan a badal na qalib sallah tare da jama'a wayancan suna tsarawa idan an yi raka'a biyu sai su su fito sai waɗancan su shiga sai su yi sallah tare da liman in an yi raka'a biyu sai waɗannan su fito sai waɗancan sai su je su cika misali in mai raka'a hudu ce suna sallama suna zuwa tsare sai su ma sai su koma sai su tsare su sai a idar da sallar a haka ake yin sallah wato wannan sallar tana nuna mahimmancin sallah kawai duk inda mutum ya samu kanshi sallah sai dai in an kai gargara babu yadda za a yi to shi kenan amma duk inda ake a yi sallah kaga wannan fa a filin daga kenan ana koya maka yaya za ka yi sallah a yi sallah a yi sallah waɗallazi da kafaru la takfuluna an aslihatikum wa amtiatikum abinda ya sa ubangiji ya koya muku yadda za ku yi wannan sallah kar ku je kuna sallah kun shagala da sallah su kuma waɗanda suka kafirce wa Allah maɗaukakin sarki su zo su kwace muku makamanku da abincinku ko sannan su yi muku ƙofar rago ɗiba ɗaya su ɗabe ku fahimilu na alaikun mailatan wahidatan ɗauka ɗaya su kwashe abincinku su kwashe wato makamanku sannan kuma su gama da ku wala junaha alaikum amma babu laifi a gare ku in kana bikum azan min madarin aw kuntum marada a ce wani yana da larura na taɓa ruwa ko rashin lafiya an tad'u aslihatakum ku ajiye wato shayunku ya zaman to ba ku ɗauke shi ba wa kuzu hijrakum ubangiji madaukakin sarki yace ku zaman to ma tsarewa ai ihtaziru minhum mastaqatum makamin ku ya zama yana tare da ku kuna tsare kuna kallon su daidai gwargwado inna allaha ubangiji أعد للكافرين عذابا محينا يا تاندو كافري عذابا تولاك أنت أي ذا إهانة إتتي عذابا تولاك أنت نعم
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة إذا كك إذا صلى فاذكروا الله كأنبت أبنجزي بالتعليل والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر wancan ɗaya tasbihin akwai abin da ake ƙarawa a gaba idan mutum yana yana ƙarawa ba zai rasa kuɗi ba subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim amma akwai wani abin da ake ƙara in an ƙara ba a rashi ƙiyamar wa ƙudan wa ala junubikum fa'iza ɗaba'anantun faƙi musala ko ubangiji ya ce ku yi tasbihi in kun idar da sallah ku yi tasbihi ku tsarkake Allah ku girmama sunansa yaman halin kasancewar ku a tsaye a ku'udan ko halin kasancewar ku a zaune a mutaji'an ko halin kasancewar ku a kishin gide ko a yaya manzala yana ambatan Allah a bi kulli halin فإذا اطمأننتم أنتم أقيموا الصلاة إن كوكا سامون تسوى كتسيد الصلاة إن الصلاة يتصلى كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تازمن توفر الله أكم مؤمنين أي مكتوبا أي مفروجا كينا farilla ce ita sallah akan mumine duk inda suka samu kansu za su tsaye da sallah sai ya ce min ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما
ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما تشكي وانت تسبيه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سيكتي أستغفر الله إذا متنا كرنت وانا تسبيه ما إرن وانا سيغا kafa ɗari ko ɗari uku ko ɗari biyar ko dubu ɗaya in Allah ya yarda Allah zai ƙullo masa hanya ta inda ya zata da inda bai zata ba subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah Allah ya taimake mu wala tahinu fi ibtigha'il qaumi kada ku yi rauni wajen neman su waɗannan mutane maƙiya Allah don ku yaƙe su in ta kunu ta alamuna idan kuna kukan an ji muku ciwo fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna mithlakum su ma ai sun ji ciwo suna ji kamar yadda kuke ji ko saboda haka kar ku yi rauni wajen neman su wa tarjuna antum min Allah min an-nasr was-sawabi alaihim ku kuma kuna kwadayi a wajen Allah ga lada ga maganan gafartawa ga aljanna ma la yarjuna su abinda ba sa kwadayi wa kana Allah ubangiji ya kasance aliman bi kulli shay'in masani ne ga dukkan komai hakiman ubangiji kuma gwani ne fi sun'ihi cikin gwargwaje ayyukansa
إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما إنا أنزلنا وبنجد تيمومك سوكر مكد القرآن إنا أنزلنا إليك الكتاب مون مك سوكر مكد القرآن بالحق دقسكيا كو إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق litahkuma bainan nas bima araka Allah domin kai mutane hukunci da abin da ubangiji ya nuna maka da abin da ubangiji ya sanar da kai wala takun lil kha'inina khasiman a kada ka zamanto ko ka biye wa wancan mai husumar wanda wani mutum shi wannan matu bin ubarakin shi ne ya saci silke da ya saci silke sai je ɓoye shi a wajen wani bai hude so da haka sai ya yi sharri a kan cewa ba shi ya ɗauki abin ba ai an ɗauka ne aka kai bai huda sannan kuma ya gaya wa 'yan uwanshi akan su goyi bayan shi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah sai ya gaya masa yace a ai shi wannan a imata bin ubay rakin shine barawa shi kuma shi yayi sata so da haka manzo Allah Allah yace kar ma ka kula shi ka rabu da shi duk husuban da zai yi da jayayya wala takun lil kha'imin qasiman ka kyale shi ka rabu da shi abinda Allah ya nuna maka shi ya dauki wannan sulkin shi kuma shi ya jefi wannan ba yahudan da shi domin a ce shi ne ya yi satar alhalin kuma ba shi ya yi satar ba na'am واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما واستغفر الله كي استغفار يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم استغفارك يا زمن من غفر والأمك كو كي استغفار يا رسول الله استغفارك يا زمن تو الأمك سن سنة دكي كي استغفار يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم سبو دقارن درجة أكن درجة أكاننك دا الله inna Allah shi Ubangiji kama gafuran rahiman halin kasancewa ya kasance mai gafara ne kuma Ubangiji mai jin ƙai ne na'am ولا تجامل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان كوانا عظيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم كركي جايا دسو ومن سر جاسين يزالنشي sun koma suna hayaniya Allah ce a ai wa'annan ba abokanan jayayya bane kada kai jayayya da su ko a sakamakon abin da suka yi na zalunci yana tare da su wato ma'ana zunubinsu nasu ne inna allaha ubangiji la yuhibbu man kana qawwanan ubangiji bai san wanda ya zamanto ma'abocin khiyana asiman kuma mai saban ubangiji bi ma'ana ubangiji a a a zai masa azaba na'am يستحقون من الناس ولا يستحقون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم أي إذ يبجتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا يستخفون شيء طعمت دمتا ننسى سنة جنس أورام متانين ولا يستخفون من الله أما باسا جنس أورام الله ma'ana suna ɓoye mutane ba sa ɓoye ba bai su ɓoye ubangiji ba wa ma'ahum domin ubangiji masani ne da iliminsa ya san abin da suka aikata iz yubaratu na ma la yarda min alqawli yayin da suke ɓoyewa da irin munanan maganganun da suke yi ko suna rantsuwa min azmi ala halafi annafai sarqati wa ramil yahudi biha suna kore satan da ɗan uwansu da mace yayi suna jifan ba yahude da shi kuma suna rantsuwa wa kana Allahu bima ya'maluna muhitan ubangiji ya san duk abin da suke aikatawa Allah ba abin da zai boye mishi na'am ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم يكونون عليهم وكيلا ها أنتم كودنكم يا هؤلاء ku mutanen da'imatu wanda kuke kare shi ya yi sata kuka ce bai yi ba kuna jifan ba yahude da abin da ya sata na wannan sulken Allah yana magana da su ha antum haula ijadaltum ko mutanen da'imatu da kuke jayayya anhum akan sha'anin da'imatu fil hayati dunya a rayuwar duniya faman yujadilillah anhum yawmal qiyamati to da wa za kuma ai jayayya ranar tashin alkiyama idan ubangiji zai azabtar da su ba su isa ba am yakununa alaihim wakilan ko kuma kuna da wani wakili wanda zai zubunci al'amarinku a gaban Allah ya kare ku Allah ya ce a babu ai la ahada yaf'alu zalik ba wanda ya isa aikata haka idan ubangiji ya tashi zai muku azaba ba wanda zai hana Allah ya azabtar da ku na'am ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا duk wanda ya aikata wani mummunan aiki zamban ya su'u bihi karam ya ta'imatal yahudi mutum ne yawa wani sharri sai kuma ya ji tsoron Allah ya tuna ce kai abin nan fa da na faɗa ba gaskiya bane shikenan ko aw yadlim nafsahu ko kuma ya zalunci kanshi ya amalu zamb ya amalu zamban qasaran alaihi yaje ya aikata wani aiki wanda shi abin ya shafa bai shafi kuma wani ba summa yastaghfirullah ce Allah na tuba ka yafe mini Allah gafuran sai zai samu ubangiji zai gafarta miki idan mutum yayi wani sharri ya tuna ya ce a'a domin shi da imatu ai da gaba ka gaba bayo sai ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai ya rasulullahi wannan abun fa kuskure akai ba ba yahudan nan bane ya dauki abun to shikenan kuma yana neman abuwa Allah ce to shikenan tunda ya zalunci kanshi ne ko yazlim nafsahu ya zalunci kanshi bayan wancan mutumin da ya zalunta ya tabbatar cewa abin da ya faru ba gaskiya ba ne ya kubuta a wannan bangare sannan shi da ya yi zunubin a bangaren kanshi da kanshi ya roƙi ubangiji ya gafarta mishi to ubangiji zai gafarta mishi ya ji Allah gafuran rahiman zai samu Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne ubangiji Allah ya gafarta mana
ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ubangiji madaukakin sarki ya ce wa man yaksib khadi'atan aw isman summa yarmi bihi bari'an faqad iktamara buhtanan wa isman mubinan ko sai ce wa man yaksib isman duk wanda ya aikata wani aiki ya kasib ya tsururi kenan alqasbu shi da kanshi ya je aikata aikin isman zamban kaman ya tara zunubin kenan shi yasa ya ce ya kasif ya je wani aiki na zunubi ya tara zunubin fa inna ma yaqsibuhu ala nafsi to kai shi ya tara wa zunubin ko wala taziru waziratun wizra ukura ba wani tarai da za a dora mata laifin wata babu duk zunubin da mutum ya je kai shi yake yi wa ba wanda za a dora wa laifin da kai a ɗora wa wani ikon Allah kenan amma akwai wani abu guda ɗaya idan mutum yana da kuɗi sai ya mutu sai ya bar dukiya dukiyar ta zama tawa ta magada idan magada suka je suka aikata aikin alkhairi ba za a baka komai ba in suka yi sharri kuma za a baka an gane su gina masallaci baka ciki su gina makaranta baka ciki sai dai min ba'adi wasiyatin tusuna biha aw dainin idan kai wasiya kudin nan da na bari miliyan 100 a ware miliyan 30 a gina mini masallaci idan aka samu mutanen kirki sai su ware su idan kuma aka samu wasu sai su ce kai miliyan talatin din nan ya yi yawa ba fa iya tara kudin ba da yawa kaga iyaye ba a biya musu bashi ai cha ana bin bashi ana bin babanka bashi ya mutu cha to ai ba ni na ci masa bashin ba an yi irin wannan cases din da yawa ba zai biya bashin ba shi dukiya kai an mutu an bar mishi dukiyarsa ce wai ya zubi lahi ko saboda haka alqur'ani ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah zalika huwa azamu ajran dan haka kai da kanka kai ta kokari ka aikata aiki mai kyau kudin ka kai sadaka in ya kai zakka ka ba ma zakka ka ci abinci mai kyau ka wa iyalinka kai kyauta kai zumunci in ka mutu shikenan ka huta abinda ka bari ka bari na magada ya zama nasu in sun yi maka addu'a qul wallahu qaba uku za ta bi ka in sun yi maka istighfari Allah zai amsa in sun sauke alkur'ani suka ce ubangiji ya baka lada duka ubangiji zai baka ƴaƴanka ne dama awwalun salih yad'u la ko da magari wanda zai yi wa ubansa addu'a kullum ce Allah ka ji kan babana Allah ka ji kan babana to ubangiji zai ji kan kadin ko saboda haka fa inna ma yasibu ala nafsi wa kana Allahu aliman hakiman ko ubangiji masani ne sannan mai iko ne akan dukkan komai duk abin da Allah ake yi Allah ya sani ya san waye aikata aikin kuma mai iko ne ubangiji akan dukkan komai صدق الله العظيم